بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عاديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رام تاشي واليوم الآخر ثم حول الموقف واليوم الآخر ثم حول الموقف حق فخفف يا رهيب واسقف وواجب أخذ العباد الصهفة كما من القرآن نفسا عرفا ومثل هذا الوزن والميزان فتوزن الكتب أو الأعيان كذا السراء فالعباد مختلف مرورهم فسالم ومنتلف الحمد لله واليوم الآخر cikin abin da ake ba da gaskiya da shi a wajibi shine akwai ranar lahira ita kuma ranar lahira ita ce ranar da take da dangantaka da ragowar rayuwar duniya idan an rayu a duniya an mutu an tafi rayuwar barzaku to wacce ranar za a tasa ita ce karkashin abin da ya shafi duniya da abin da aka yi a duniya a ranar za a gama gama shi shi kenan ta daga wato ba'asu tashi daga kaburbura a haɗara wato jiki da rai da kuma hasharu a tara mutane kuma a filin alkiyama kuma zuwa wanda dan aljanna zai dawoma ciki Allah ya muna ciki da dan wuce zai dawoma to wannan ita ce yawmul akhiri ba karshen rayuwar duniya bace dan ba ta da ba ta bata shafi duniya ba amma tana da alaka da ita so da duk abin da aka yi a duniyar a ranar za a yi cancare shi kaf a warware to sai ya ce bayan wannan ranar sai ce sun mahaulil mawqifi sannan tsoro na mawqifi gurin tsayewa shi ma akwai shi tana da suna ɗari uku yawan sunan shi ne yawan musifanta Allah ya ambace ta ƙare a ya ƙwanƙwasa zuciya da tsoro ya ambace ta haƙa ya ambace ta waƙi'a duk ga sanar suna daban daban daban daban haka ambace ta akwai haulu tsoro a ciki wannan ya zo ya haɗe wannan ya zo ya haɗe wannan ta cikin tsoron da ake da shi akwai yanda ubangiji zai zai sa a zo dukkan mutum dubu za a dinga daukan mutum ɗari tara da casa'in da tara a dinga kai su wuta so tsoro ne a nan gurin shi sa Allah su mata rake ce ya yi wannan su taɓo rabbaku inna zalzalata sa'ati shay'un azimun yau mace raunaha تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ita wannan ranar ita ce sa'a tana da girgiza amma abu ne mai girma Allah ce yau mace rauna ha ta zahalu kullu murdi'ati duk wata mai shayarwa ba wai wacce take mudda ta shira daga ranar haihuwa zuwa yayi ba ita ake nufi ba wannan murji'u ake cewa da ita murji'u ba a sa ta kuma aka sa ta da tifa ce balagiya in aka sa ta alhalin lokacin da take ba dan nono ya karba ina sha za ta hambarar da shi duk abin da uwa take da shi na ɗana ta hambarar da shi kullu murdi'atin amma arza'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha din mai ciki sai ta barin ciki Allah ce za ga mutane suna maye amma ba giya suka sha ba sai dai azaba ce ta tsanani to a dukkan dubu baya ɗaya ne zai dinga tsira ɗari tara casa'in da tara wuta za su to wani duk yake gurin ba ya jin cewa shi ne ɗaya yana cikin watan ɗin kowa yake ji sannan ubangiji subhanahu wata'ala zai samu annabi mala'iku su dinga tambaya su dinga tambayar mutane kayya akai kayya akai in an tashi Allah an ya ce waje a yau ma izin bi jahannam a ranar za a zo da jahannama sai sai sabai suka tambaye annabi alaihi wasallam sai na ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya ce rasul kaifa yuja'u biha ya za a zo da ita wuta jahannama sai ce ja'u biha bi 70 alf zimam tana da ragama guda 70 kullu zimamin fi 70 alf malak ko biye da saba'in alfi mara kowace ragama ɗaya mala'ika dubu saba'in ne a riƙe da ita amma fata sharar da sharda in ta yi wata wujijjiga da sai ta zuba da su sai sun yi tasbihi Allah zai ba su ƙarfin da za su yi riƙe ta to za ta ƙara ji kamar da jirgin ƙasa in zai tashi a titin tashar jirgi zai huro nan ƙugin haka za ta yi kururuwa ta ɗaga sama duk mawkifin a ganta kowa sai ya je ƙasa yara ba ma mu iya magana wanda zai ce nafsi nafsi sai mutumin Allah wanda ya isa amma wanda bai isa ba ya mamanta kan nasa a wannan lokacin to sannan jahannama za ta soma tarɗaɗi daman tana kallo da ido da komai tana cala ƙara mun kukumi ƙara mun kunami ƙara mun macizai ƙara mun zafi kan zafi yau in lallasa wanda ya saba maka to in ta fara wannan tana tarɗaɗin nan sai ubangiji ya ce da mala'iku ko dama na yi alkawari sai na cika ta ta ce ai ta ɗiba ana zubawa alaihatis ata ashar akwai su dinga ɗiba kawai suna zubawa kawai fa mai uwa da wani ba zan can kirgawa to ake ta yi ake ta yi shi ne sa malamai sukan ci a dinga karanta basmala kafa goma sha tara shi ne zai zama garkuwa daga wayannan mala'ikun sha tara masu kama mutane ba ruwan su kawai ba suke sai Allah ya mutum kariya daga sharunsu za su ɗiba shi ta shi ta zubawa to in an yi wannan suna ɗiba suna zubawa ɗin kuma sai kuma ubangiji ya hana baki magana ya ce hannu yi magana sai ce an ɗau kaza an yi kaza an yi kaza kafa yi magana an je kaza an je kaza fata alkinaya ce shine al'aura in an yi duwa'i sai ya faɗa an yi zane sama da an ma ɗago sai ya faɗa duka zai wani sannan lokacin da za a fito ɗin kowa da irin kamanninsa don yi urafa da mujirimu na bisi mahu kowa yana da alama wani zai zo kamar an kwakwabe shi kamar kyankyasu da bayan nasa ya kwakwabo haka zai taho to wannan masu cin riba kenan wani zai taho harshen ya zazzago yana mugunya yana tauna shi me yi da mutane zagi da mutane zagin mutane wanda ta al'aura tana mugunya tana fitar ruwa mai wari masu zina ne da luwaɗi da maɗugo haka za su yi ta zuwa za a yi ta zuwa abuwajen bundu bundu bundu bundu bundu ko ne da irin alamarsa da zai zo shi ake wani ma a tsire zai taho filin alkiyama an ce a duniya babu abin mamaki wani da ida zai dinga tafiya amma kuma a kan kibiya a kan kibiya zai dinga idan ne kamar kafa yana taka kibiya yana nitsewa yana fita haka zai tafiya ya je filin mawkif din wannan to shi sa ya ce sun mahaulul mawkifi akwai abun tsoro a gurin to in aka aka ana cikin wannan din to jahannamin za ta fara kuma wujijjiga annabi alaihi kaɗai za ta je ta ce mali wa laka ya muhammad shi kaɗai mali wa laka ya muhammad sallama to sannan kuma sai sai kuma gumi za a zo da rana annabi alaihi ce kadir mil gwargwadon mil su malaman hadisin suka ce ba su san me annabi alaihi salam yake nufi da mil din ba akwai mil na mushiyin kwalli wannan ɗan sandan ƙanƙani tsakanin kai da ranar bai fi tsawon haka ba wani magana kuma ka ce mil na tazarar tafiya wanda muka sani gari kaza zuwa gari kaza mil kaza ne to wani suka ce kamar haka ne tsakanin rana da kawunan mutane sannan wannan ranar da ake ita ta duniya bayan ta aka juyo can ainihin ainihin cibiyar kututun nata an bai da shi sama sannan zafinta na hydrogen ne to ranar za a juyo ta a yaye ta a kata dab da kawon kwakwale suna ta farfasa suna ta farfasa sannan an samu la'iku na sama ta ɗaya sun yi wa mawkifin kewayo dubu goma da mutum da aljan da tsuntsu da dabba a tsakiya mala'iku sun kewaye dubu goma sannan mala'ikun sama ta biyu zo su kewaye dubu ashirin sama ta uku su kewaye dubu talatin sama ta hudu su kewaye dubu arba'in sama ta biyar su kewaye dubu hamsin sama ta shida su kewaye dubu sittin sama ta bakwai su kewaye dubu saba'in sai an matsa tsakamin da alewa take curewa haka za a cure sannan a kawo ranar ta zo dab da kawuna sannan kuma gumi annabi alaihi salamu ya ce wannan gumin wani daidai idan sawu zai zo masa wani zai zo daidai kwauri wani zai zo daidai gwiwa wani zai zo masa daidai kugu wani kuma sai ya masa linzami har baki annan annabar sai da nuna bakinsa mai albarka ya ce kamar haka zai zo amma ya fi kowane irin mushe ɗoye wannan gwam zafinsa kuma ya fita busasshen ruwa da za a samu rakumi arba'in wanda kowane sekun arba'in bai sha ruwa ba ba zai iya shanye gumin mutum ɗaya ba to amma sannan ga tsayuwa a wani gurin fiyomi kanin mikidaruhu alfa sanatin min mata uduna wani kuma fiyomi kanin mikidaruhu hamsina alfa sana sai babu karo a ƙur'ani wannan daidai da matsayin mutane ne wani tsawon shekara dubu zai daidai gwargwadon aikin sa wani sakka dubu hamsin wani ma ba ta wuce raka a tarfajiri sannan wani wannan gumin shi kuma jikinsa kamar tsatsafar gumi ce haka irin mutum ya ɗan ji zufa ya haka zai yi daidai gwargwadon binka da Allah da wahalarka a hanyar Allah shine ƙarancin guminka a filin kiyama amma mutum ya yi ta gumi a gurin son zuciya to ya haifarwa da kansa gumi a wannan ranar sannan za a zo da mutum a tambaye shi abu hudu Allah zai tambayi mutum an umrihi fi ma'afnahu numfashi tun daga ran da mutum ya balaga siyo mutum siyo Allah bayani inda ya ƙara da numfashinsa gaba daya sannan an ji simihi fi ma'abulahu jikinsa tun daga ranar balaga har ranar mutuwa me yayi ya tsofar da jikinsa sannan wa an mari can tambaye shi dukiyarsa aina iktasabahu ko fima iktasabahu wa fima anfaqa ita dukiya harshe biyu ne ta sai an tambaye shi ta ina ka samu kuma ina ka kashe ta sannan kuma wa in ilmihi sai an tambaye shi ilimin su ne irin aiki da shi lan tazula qadama abdun qadama abdun yawmal qiyama hatta yasala an arba'in bawa kafarsa ba za ta gushe ba gaban ubangiji subhanahu wa sai masa wannan tambayar guda hudu to shi wani gurin zai zama akwai tsoro mutuƙar gasken gaske mutuƙar gasken gaske sannan kuma a shigar da wa'yansu abubuwan su ta zuwa mala'ikun sun matse ga rana an kawo ta ga gumi sannan ga jahannama an kata ta ta dama lissafin gurin gaba gida tana ƙaraji izara arun min makanin ba'idin sami ulaha ta gayyuzan wa zafira haka za na rugugi wani ya ce iza ulkufi ha sami olaha shahiƙar wahiyar ta furu ta kado ta mai ya zuminar gaisi kamar za ta kyakkici so da fushi da tilan to sai ce wannan tsoron da ranar haƙon gaskiya ne sai ce fahafif ya rahibu kai sauƙi ya ubangiji mai jin kai wasu ifi ka taimaka wannan kalmar wasu ifi ita ce wadda yanzu a zamani yake a kira a kira isaf irin su ambulance da ɗauko marasa lafiya ɗin nan da first aid shine isaf a yanzu a larabcin zamani to shi ce wasu fi ka taimaka kamar yadda ake taimakawa mutane masu rauni sun fada garari a tsamo su to yana roƙon ubangiji mana wannan shine ya rahimu wasu fi amma ta kafifin baya faruwa haka kurin sai kai kai za ka yi sanadinsa fakattif ya rahiyu in kana son sauki ran nan to sai ka shiga cikin man da fasa amuminin kurbatan min kurabi duniya to na fasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmal qiyama duk inda ka ga mutum a cikin bala'i zaka inda kana da iko sai ka fudda shi wanda yake cikin wahala da yunwa sai ka fudda shi wanda yake buƙatar taimako ka tsaya ka taimake shi wanda yake buƙatar sasanta ka tsaya ka sasanta to shine mutum zai samu sauki a wannan amma ya sakandanta ana duniya ya zaba ruwansa da wahalar wani abu kawai sai jin daɗinsa shi kadai ba ruwansa da taimakon kowa to zai sha wahala a wannan wurin amin Allah ke wanda da shi a wannan rana in an zo ma ka san ubangiji yana cewa a cikin surati zumar ko tana da ni ayar mana inda ubangiji yake gaya mana cewa wasiƙar lazina kafaru ila jahannama zumara jama'a jama'a kafirai za a koro su hatta iza ja'uha suna zuwa bakin kofa kuti had abuwa buha dama abu kulle take kurkuku ce sai a bude kofa wa qala hum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yatuluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqar kalimatul azabi alal kafirina haka ce kila dukulu abwaaj wa jahannama khalidina fiha fabisa masawal mutakabbir kaga bala'i ya ya baci kenan Allah kiyaye amma wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat ita ba futihat ba wa futihat suna zuwa za su tada ita a buɗe saboda isa ita shi kurkuku ko kwantarola na kurkuku na ƙasa in yaje a rufe zai tada ita sai yaje za a buɗe yana shiga za a sake rufewa amma da shugaban ƙasa da gwamna suna kilomita biyar ko goma sarin za ta yi za a bude kofofin suna zuwa da duk wanda ya zo wuce ta haka yan aljanna suke shi ne ce wafu ta had wawul wawul hali ne za su zo su tar da ita mu fatta hatar lahumul abuwa kofofin abuɗe sai su shige wa kala mun khazanatuha salamun alaikum dif dif wannan kalma tankade da riya wannan zuciya sai ta tsarkaka sai ta tsarkaka sai ka iya cin abinci sai ka iya bacci sannan ka za ka wuce ɗaucin fadukulu ha khalidi wannan harshen sai ka tsarkake shi to ta ce ku shiga kuna masu dawwama su ku sai kalu alhamdulillahi sadaqana wa adahu wa awrasana al-ardh yatabahu min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul amili ka gane to wannan shi amin amin sai ce wa wajibun akhazul ibadi suhufa hakanan wajibi ne rukon bayi ga takardu duk bayi ko ta karbi takardarsa a filin alkiyama shi kuma akhazul ibadi suhufa kama min alqur'ani nassan urifa kamar yadda daga alqur'ani nassi ne wanda yake san aka san shi sannan ne qur'ani ya nusa ya gaya mana za a karbi takarda amma man ote kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya ko to haka zai ta lissafi yana ta lissafi yana in in aka yi karbu takarda annan dama to zai ce ha umqra'u kita an go ku karanta kowa ya ga wanda yake ji na ji tsoro da a ce gashi na samu kaza na samu kaza na samu kaza in lokacin da aka wata gaza hannun dama zai karba ita kuma takardar ta so kamar fara za ta taho far daga wata taska in ta taho far kowa sai ta dafe masa awai ba shi dama zai karɓa sannan mala'iku zo su yi kira su dinga karɓa kowa su dinga miƙa masa kowa wanda yake kafiri in ya miƙa hannun mala'ika kama ne sai tsinke shi sai dai karɓa ana hagu wani kuma sai an buga hannun hagudin cikin kirjinsa ya fita da baya murɗa wayansa kamar roba sannan a bashi takardar shine wanda zai karbi takardarsa wara a zahari Allah ya kiyaye mu akwai kuma wanda zai karba bi shimalihi da hagu din kawai wani sai an murɗaka an kuma buga hannu sannan ya shiga ya danganta da irin sharrinsa to amin to za a yi wannan rabon takardun wanda ko shi zai karanta kayan ikra ke ta baka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kuma je gani ce mali hazar kitab mali hazar kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada ita kiyama tana tashi abinda za a yi Allah zai fare mata kirari kalmar yace tak yace la zulma al-yawma yau ba zalunci duk abin da ya faru mutum shi wa kansa shi ne ba abu mai tashi hankali irin wani la zulmal yawma ba zalunci inna ma tujzauna ma kuntum ta'malu abinda kuka kasance kuka yi a duniya shi za a saka wanda ya nagari kansa wanda ya kaskifi goransa amin to za a karba to ita takaddar daban ba wai abin zai ta karanta rasa ta ta ba a tambarin ƙarshe kawai zai karanta akwai sigi nesa in aka ce amurka makabulin shi ke amma da ya ga amurka mardudun shi ya san ba ga karanta ba abin da isira an gama da shi amurka mardudun allah ke ba mu fita sannan bala'ikun wannan gilazun shidadu karfafa ne gima-gima masu kaushin hali in ka ga su kama mutum ba Allah bai ce su kama shi akwai alfaza'ul akbaru tsoron da yafi kowanne mutum da kunnan sai ji Allah kama sunansa yace ku kai shi wuta ya tabbatar ba abin da zai janye wannan Allah ka kiyaye yasa Allah ya ce bayan sa na gida ya hazunuhum alfaza'ul akbaru innal ladzina sabaqa lahum min al-husna ulaika anhamu ba'duna la yasma'una hasisa وهم فيما اجتهد أنفسهم خالدون لا يهزنهم الفزع الأكبر haka za a karbi takardar wanda ya yi nagari daga an ce amurka makabulun an karba sai ce haɓu makwararru kitabiya wanda kuma aka ce amurka mardudu sai cewa shi na ma ya laita ni lambuta kitabiya na ba ba da ta ba ya laita haka na tilkadiya ina ma mutuwa ita ce yanke ta yanke ni ba ko saurara ma a gana an nema ne duk abin da nake takama da shi wato abin da nake da shi ba zai mun magani ba halaka anni sultaniya duk wata dama da iko da dabara yau babu sai Allah ce da malaiku khuzuhu fagulluhu ku kama shi ku kukumce shi sun marjahi masalluhu sannan ku nutsa shi a cikin wutar jahimu ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فسلكوا أكو واتو ساسري irin kamu saba'in na mala'ika a zira masa daga mudiga ta fito ta dubararsa to saboda mai innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala da'amil miski shine laifinsa Abu Darda'i radiyallahu anhu ya ga Ummu Darda'i yace wannan silsilatin zar'uha sab'una zara'a annabi alaihi ya gaya musu cewa wata sarka ce tiran da Allah ya halicci jahannama a ranar ya halicci wani ziga-zigi isa ka sarka ake rura ta wanda za ta ga wanda sai mai wani wanda duk bai ba da gaskiya da rabawa kuma ya kwadaitarwa a ci da talaka to zai gamu da wani shi ne ya ce mata mu mun yi tsira daga daya tunan ba da gaskiya da Allah da manzo Allah su amma na biyun sai mun yi da gaske kula da mai karamin karfi da taimakonsa sai mun yi da gaske wanda duk yake kusa da wanda zai ya isa ya shi da Allah a taimaka wa wani da wani in ya ja bakin sai shiru sai ya gamu da wani ba wai ya ce ayi ai la illa wala yahuddu ala da'amil miskin Allah ya ce ba wai ba la yudimul miskin ba baya kwaitarwa ya ce da wanda ya san taimaka yake sai ya gamu da wani ba shi da yake da abin ba ya ce da mai abin yi ya masa almundana ya masa shuru ko ya masa dabara ya dinga zaga shi shi yana karɓa ya hana aiwa mutane to zai gamu da wannan matsala sai ce misul hazal wazanu wal mizan misalin wannan wato ranar lahira da tsoron da kuma karɓar takardu ɗin da bayi za su yi to kwatankwacinsa akwai alwazin wato au walmi zani da kuma aunin kowane tabbatacce ne awon tabbatacce ne mizanin ma kuma tabbatacce ne kowane daban ne akwai mizani kuma akwai san abin akan mizani malamai suka ce shi mizanin girmansa ya fi girman samai da ƙarfi yana da al'amudi zannan al'malaka jura da shi zai rike al'amudin da kansa sai dai ɗeshinsa kawai yana rike da su mika'il shi ne amintacce shi zai dinga auna a zo da annaba adam a sun a zaunar da shi Allah ce masa a gaban ka za a yi don karka yi korafi an cuci an yi wa 'ya'yanka wani abu in an zo za a saka yana kallo alayhi salatu wassalam jibril yana kallo mika'il yana kallo da an ga mara kyau sai mika'il ya ce wani in yace na'am yace haka kai wa Allah karimi haka kai masa yace Allah wadare shine abin da zai masa sai aka auna shi ke to in aka zo man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatir radiya man khafara mawazinuhu fa innahu hawiya shaka ce sabanin sikelin duniya zai zama na duniya mai nauyin shi ke yin kasa mara nauyin shi ke yin yake yin sama to wancan shi mai nauyin na alheri shine zai sama domin ilahi adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u sai ya daga shi marakin shi zai kasa to haka ake auna aiki sai ce fatu zanar kutubu littattafan ake aunawa aula ayanu ko kuma gundarin aiki wannan sabanin malamai ne sai wani suka ce shi kansa mizanin Allah ce amma man saqular mawazinuhu ba man saqular mizanuhu ba man saqular mizanu sai man saqular mawazinuhu na lillahi idan aka zo sallah mizaninta daban akwai abin da za a auna sallah kaɗai shi ne da ita ke au in aka zo azumi mizaninsa daban in aka zo lafazi mizaninsa daban in aka zo sauraro mizaninsa daban in aka zo ma'amala mizaninsa da shi sace mawazinu kowanne da abin da za a saka masa ya auna kowane da abin da za a saka masa ya aura kowane abin da za a saka masa ya aura haka za a dinga abin mamaki in aka zo kudi ana zuwa in na sata ne za a gani a rubuce kudin sata kudin riba kudin kwangi wannan kudin na taimako ne wannan sadaka ce wannan kyauta ce wannan gudunmawa duk abin da wuce haka zai fito duk abin da mutum haka zai fito wannan kudin na ruba ne wannan kudin na algus ne haka zai fito a wurin a saka shi gashi ya fito kowa yana bi ka ila ce Allah wadare Allah kaiwa magarraka bi rabbika alkarim allazi khalaqa fa sawwaka fa adalak fi ayi suratin ma sha'a rakaba to shine tuzanul kutubu aula aya wanda ka ce a ayanin za a auna in an zo za ka ga sallah ga baki ɗayanta in kyakkyawa ce za a ganta fara sultana a ga alwala ga ta nan ɗan ɗashe shi a ga azumi ɗan ɗashe shi a ga kalmar shahada ɗan ɗashe shi haka abubuwa iri idan mara kyau ne za a ganta sallah a burkuce ba kyan gani in alwalar ce a burkuce ba kyan gani in kalma ce mara kyau za a ganta baki kirin komai mai kyau zai so da siffa nuraniya mara kyau kuma zai zo da siffa zulmaniya an masa zubi irin wanda rai ba zai so ba a ce a ayanin da aka za a auna su na kirki a karba wanda ba na kirki ba shi kenan akwai wanda kuma Allah zai tadaruki su kuma da yake karimi ne kuma abin da ya so yake yi akwai akwai abin da annaba alisa ya faɗa shi akwai wani abu da za a yi kamar sijillu ne ya takarda ce ba ta wuce girman gabar dan yatsa in mutum ya zo ya gama aka auna duk miyagun ayyukan suka rinjaya ya tabbatar ya tafi kenan sai Allah ce ga wata ya takada auna ta ya ce awa ubangiji duk abin da aka yi wannan katon wannan girman abu ya fi girman sama da ƙasa wannan kankan wata kada za ta ana sa ta sai ta rinjaye sauran gaba ɗaya an ce ba kowa zai yi haka ba akwai wanda zai zaɓa halitta ya musu Allah kai kai mu ga wannan Allah sa muna zuwa tuni muna tare da ma'aiki sallallahu amma za mu ga abun ba eh imamu shafi'i ba mafarki ba lokacin da yau annabi alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam Muhammadu alaihi kullu ma zakarahu zakiruna ko ga fala an zikiril gafiluna annabi ce musa nayi maka alƙawari filin alƙiyama sai dai ka gane wannan yi to irin wannan aka samu muwafaka mutum na tare da annabi ɗiban farko ka gani alil babul aimani Allah ta muna ciki shikenan amma za a ji abin da ake yi ba amin amin to wanda ya mawafaka shi sai ya masa wani ana saka ta sai ta to ita kuma abin da zai fito a cikinta shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi inda yalla ya karɓi wannan shi sai ta danna sauran gaba sai mutum ya wuce Allah ka kiyaye mu da hadari wannan rana ita kuma khafidatun rafi'a khafidatu bai tawaye bai kaskantar shi wanda ta kaskantar rana ya kaskanta rafi'atun mai daga karkada duk wanda ta daga shi ranar ya dauko sai ita kalma ita filin kiyama ita kiyama ita ce alwaqiya idza waqa'atil waqi'a yace laysa li waqa'atiha kazib abko ta ba ƙaryata hafidatur rafi'a mai daga daraja ce ko mai sarewa ce dole ta zubar da shi yana ya ji to haka za a auna wannan in littattafan ne su za a kawo da komai a cikin su an ce duk sauran takardu na mutum na kullum da ake sai a sauye su a guda ɗaya shi za a ka gabaki ɗaya sai a saka wani aka ce aikin gabaki ɗaya su za a kawo a dinga saka su gundarinsu ana gani Allah samun a cikin masu bira ya ce to don an wuce wannan kafin fa a zo wannan haulul mawkifi da za a tsaya sai an samu shekaru masu yawa ga zafin rana ga matsatsa ga gumi ga an yi buris kowa a rasa mai za a yi sannan ne wani zai sa manyan bayan allah manyan malamai salihai su ne za su kafa kwamiti ta akwa duniya muna da shugabanni sai wanda suka isa ta yi sai aje sai a ce a tafi gurin annabi adamu alaihissalam ya tafi gurinsa a ce ga halin da ake ciki ya uzuri ya tura a je gurin annabi nuhu alaihissalam shi ma uzuri ya tura a je gurin annabi ibrahim alaihissalam ya uzuri a to ya ce a je gurin annabi musa alaihissalam shi ma ya uzuri a je gurin annabi isa alaihissalam shi ba ya uzuri sai dai ya ce a'a ku je gurin muhammadu rasulullah sallama ana zuwa annaba sun ce ana la yake da ita to wannan da zai yi alaihi salatu wassalam to zai je sujada yi wa Allah subhanahu wataala kirari shi ayi wa bayin hisabi a sallamu kowa to shine za a zo a saka mizanin za a dauko kuma sirati a dora shi akan doran jahannama to kuma zuwa dinga zuwa da bayin ana tambaya abu kaza da abu kaza da abu kaza wani hisabun ya zama yasiru mai sauki wani ya zama asiri mai tsauri wani ya zama sirran wani ya zama jaharan wani ya zama taubikan Allah wadarai ne a cikinsa wani ya zama fadli ne wani ya zama ajali ne haka duk za a yi wayo to in an gama shi an cancanta tantance komai to sannan ko sai a zo auna aiki sai an gama hisabi sannan ake auna aiki an fitta duk abin da ba sannan kuma ce ga aikin a zo a auna shi man saqulan mawazinuhu shikenan amma annabi alaihi ya nusar da mu cewa abin da ifi komai sa aiki nauyi a kiyama shine husnul khuluq kyawawan dabi'u wannan babu abin da yake sa mizani ya nauyi a kiyama irin husnul akhlaq su kuma waya ne da su idan mutum yana cika baki na ta zai yi a sai bala'i ya taso zai ga zai iya husnul akhlaq su suke sawa su kun husnul akhlaq duk talakawa ne suna da sarauniya guda daya sarauniyar su ita ce wato wato sayyidatul akhlaqil hasana shine arifqu limana duk abin da zaka yi shi kai shi da limana to wannan shine shi fa kowanne dabi'a ce duk dabi'a mai kyau ba ta da shugaba shi wannan limana shi yasa annabi sai ya ce inna la harafiqu yuhibbu rifqa fi kulli shay inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yunzu an shay'in illa shanahu Allah rafiq ne mai limana ne yana son limana a komai limana ba ta shiga komai sai ta yi masa ado ta ɗanɗasa shi ba a cire ta a komai sai ta yabun ya munana to ɗabi'a ce wacce take ita ce shugaba idan abin da kake so a yi na alheri to da ita ake yi in wani taso da gadan da bala'i da komai in kai masa lumana sai saba ke cewa da dadar magana ita ce take mai da zaki tinkiya in ka bi shi a hankali sai a sauko sai a gyara amma ya taso ka ta koma da an zo babu lumana za a kalli abu shikenan yasa duk wani wanda yazo yake yin wani abu ba mai kyau ba a bin sa da tsiya tsiya da lumana ake bin sa a ja shi a hankali na masa kauna ka nuna masa da abin da nake so in kai na tsira kai ma haka nake so da abin da nake gudu in fada na musifa kai ma ina gudun ka fada da abin da nake so kai na shi nake so kanka to ka saurare ni to sai abu a hankali sai ga ana warware matsaloli da irin wani ana warware matsaloli da irin wani ba na mantawa akwai lokacin da aka kafa hukumar hizba ta farko farkon kafa ta za a fara aiwatar da shari'a ana zuwa ana tattauna da mutane masu bude guraren anna wani ya buɗe gurin anna ka ta fari ana masha a gurin aka je gurin aka tambaya nawaye aka faɗa ga inda yake sai aka baro garin da abu bannar take daban inda yake daban aka biyo shi har inda yake ka zo har gida aka yi sallama da shi aka gaisa da shi aka ce kai ne mai guri kaza mun zo ne mu tattauna da kai maganganu irin na 'yan uwantaka a ga ya zaɓullo lamar sai ya dariya ya ce kun gani da kuke gani na buɗe wannan ɗin hafizin ƙur'ani ne ni ina sani da da tsiya aka bi ni komai za a yi ba wanda ya ce rufe mun wurin amma a yanzu ba komai ba na ma rufe na rufe na kuma wa hizba ofis na sa mata kujeru da komai a ci gaba da aiki hakan kuma yi to rifku ne ijawo ya ce na fahimci ƙauna ta aiki baƙi na aiki ba za ka ni ko ba zan zama butul na karɓi na shi to na shi yake jawo aiki ya nauyi amma muddar babu kyakkyawan ɗabi'a to aiki ba zai nauyi ba an zo za a shiga motar haya kowa ya zo a guji ya bangaje ɗan uwansa ina mizaninsa zai nauyi wannan ya ta wannan ya ta wannan ba zai tsaya ba ko mutum an gota masa wani kyau ya juyo ya yi ingola ya yi zagi ya faɗi bakakin mu ina ɗabi'a a wani ina ɗabi'a an kai matsayin da mutane za su tara biki mata su tara biki idan aka zo gidan bikin ba sa tunanin a shari'a da hankali ba za ka gaito mutum ka ci mutunci ba sai a gayyato uwar bikin ita za a haɗa kai da ita a ci mutuncin wani ina kyakkyawan ɗabi'a a wani babu a ce da mutum ka za mai kyau ne ka ce ba zai karba ba ina kyakkyawar ɗabi'a to abin da yake jawo nauyin aiki shine kyakkyawan kyakkyawan hali sai kuma aje san zuciya lokacin da sina abubakar radiyallahu anhu ya ce da sahabbai ruwana na zaɓa muku umaru in na bar duniya ya zama shi zai shugabancin ce in Allah ya tambaye ni saboda me ce zan gaya masa domin a iya sani na ban ga wanda ya fi shi alheri ba domin sarirarsa abin da yake cikin zuciyarsa na alheri ya fi na fili yawa shi ne ya kirawo shi shimura na zaɓe ka karjubinci lamarin musulmi bayana amma ina da hujjar da ta sa ne haka a ba abin da nake gaya maka idan ka tafi inda na san ka to falla hamdi in kuka saba to ne wa Allah uzuri iya sani nake amma ina gaya maka san zuciya duk wanda ya rayu a kansa babu ba shi da tarnaki ko da baibayi ba abin da zai dame shi zai sheki a yasa ya bin da ransa yake so amma ka sani in aka je mizanin Allah wannan ba zai nauyi ba wuta mutum amma bin shari'a da bin fin karfin zuciya zai nauye ka anan zai dame ka zai maka tarnaki zai maka da baibayi amma ka je kiyama ana sawa shi zai nauyi ka tsira to mutumin yau muna da buƙatar mu lura da wannan zamani ya zo ana ta wani kiraye-kiraye ana ta ɗora mutane a kan ‘yanci ku ne kuke da ‘yanci ba wanda ya sai sa ku ya hana ku ko kuke kafawa ko kuke kuke kwanciya kuke ɗaurawa kowa da a wasu shi mai ‘yanci ba ne ya ce kwaɓe shi to wannan abin da ya kwaki gan ba mai kwaɓarsa ba anarsa wannan kofa a kansa zuciya sai ke tafiya abin da ya ga dama a waya da take wanda yake so ya ci mutunci ya saki ƙarya da ta zo ya saki da abin da ya ga dama kai ta kai yanzu gawa ma in ta mutu sai a ɗan hotonta a saki kiyama tana tashi wannan gawa za ta yi kara tunda ba mai masa wanka ba ba an hana wani ya ga jikinsa aka balle ka ɗaga ka harba duniya san zuciya ne sun surutu yau ake tafi a kansa mata abinda kawai ake so yau sawaye gari ba su da wani kaidi na gidan miji da ita da karuwa mata aure so ake zama daya ta fita lokacin take so ta je take so ta abinda take so ta huda da wanda take so wannan shine yanci haka aka dora mata haka kuma suke ganin ya musu daidai su ma maza haka ba wanda mahaifansa za su sa shi ko su hana shi ko ana ganin yanci ne da shi kowa ya sakandanta ya zama sakandami sai abin da yake to wannan babu yanda za a yi mizanin masu wannan inawi gobe da kiyama in ko bai nauyi ba to fa ummuhu hawiya uwarsa ita ce wutar hawiya mai tsananin zulfin za ta kama shi ta rungume kamar da uwa take wadanta Allah ce ma adraka ma hiya waye sanar da kai wace ce hawiya tace narun hamiya wata wuta ce mai tsananin zafi ba irin sauran ba sauran suna amma wannan da kansa Allah ya ce mai tsananin zafi ce wanda duk ya rabi su son zuciya haka zai tafi to shine Allah ya mana tsari da wannan to bayan an auna aikin kuma an auna littattafan an auna kogun darin aikin to sai kuma an karba shafin annabi sun an yi shafa'ar ta dauko kuma sirati a daura shi akan doran jahannama malamai suka ce shekara dubu uku dai shekara dubu daya sama za a yi ta yi kur shekara dubu daya sauka shekara dubu kuma sambal haka za a tafi akwai tozo-tozo na tauhidi na alola na sallah na haƙoƙin bayan Allah shi fi komai wahala dai mutum sai ya sha wani yaje na haƙoƙin bayan Allah shi ga hatta gurin zama ya dan buɗa ne zauna in yi sai jefa shi a matsala ala kallon mutum shi yake a warai ne sai jefa shi a matsala a wannan lokacin to shi sa ce kaza siratu haka nan sirati shi wajibi na ba da gaskiya da shi fal'ibad muktalif mururuhum bayi wucewarsu iri daban-daban ya sassaba fasalimun akwai wanda zai kubuta wa muntalif akwai wanda zai halaka ita kuma sirati haka yake shi an ɗora shi akan doron jahanna sannan an zo an aje amana a gefensa nan an aje an aje kuma zumunta a nan wanda duk ya zo ba zai hau ba sai an tabbatar ya yi zumunta a duniya kuma an tabbatar ya riƙe amana amma cin amana da wato yanke zumunta dama shi ke na zuwa faɗawa shi to in ya samu yawan to aka ce shi ya fi takobi kaifi sannan a haddu mina sha'ari sannan suka ce kinaya ce ana nufin guri ne mai tsauri a duk kiyama bayan da ya fi siraɗi tsauri korowa mala'iku za su dinga babu shiryawa sannan hanya biyu ce da shi ɗaya dama ɗaya hagu duk mutumin kirki na zuwa dama zai bi mugun kutun hagu zai bi sannan akwai tagogi raga taga taga taga duk hayakin jahannama cikin teke shigo kan siratin yake tabowa to sannan ga arautakai a kansa kuma korowa ake sannan kowa haskensa ne shi kaɗai ba ka wani cocilan ba wannan kana da cocilan ka haska yawan suke tare da kai zaka kowa iya shi kaɗai ike wa amfani isa ana hawansa ana korowa ana tafiya mu munafukai sai sun hau tsakiya sai hauskin ya mutu su kuma ne suna ta addu'a rabbana atimmu lana nurana wa ghafir lana rabbana atimmu lana nurana wa ghafir lana rabbana atimmu lana nurana wa ghafir lana su kuma fukai sai sai hasken ya mutu yawma yaqulu munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqata bismi nurikum kusan saurare mu mamudo sana haske to da babu ganin kafinsa ba inda zai kara takawa sai ce irji'u wara akum faltamisu nura ku koma baya ku dauki sarki daga duniya ake samu shine imani na gaskiya da ba munafunci a ciki ba armanda ku koma ita kuma duniya an riga an rushe ta lokacin babu ita ba to suna cikin wannan turiba bainahum bisur sai a sa wata katanga ta shiga tsakani lahu babu ba'inuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al'azab to ina dunahum alam nakum ma'akum sai su fara cewa ba tare da ku muke ba kalubala walakin na kun fatantum an fusa ku kun fitinanci kawunan ku kuma kuna yin anya sannan ko kuna fako shine wata rabbas da abin da muminan gaskiya suke kuna ta fatan wani bala'i ya fada musu to abin da za a ce al yawma la yufazu minkum fidyatun wala min allazina kafaru wa awakumun naru hiya maulakum fa bisal masir to shi ne ƙarshen siraki haɗarin suke wani zai wuce siraɗin kamar walƙiya amma kayan cikinsa sai an ji kamar an zuba kujiya kwaruru a cikin goron nono ana kaɗawa gugubu haka za a ji ƙarar kayan cikin suke da zai sauka a tatse shi sai ya fita wada bai so da wurkita musifar da ba ta da iyakai ta je da hannama da wani kuma kamar tafiyar tsuntsu zai wuce wani kamar tafiyar ingarman doki wani kamar tafiyar mutum a ƙasa a guje wani kamar tafiya ta ƙasa wani kuma da rarrafe yana tafiya yana yankansa yana ɓasgarsa yana haka yana haka da aka zai wuce al'imamul ƙurɗabi a wajen cikin tazkira ta ta sai ya ce wani kuma sai ya buge shi sai ya tafi sai a rautake ya rike shi sai rike shi kansa yana jalo-jalo ina cikinsa damar dandamalin jihannama kan daɓe zai fada wata shekara saba'in yana juyin guduma kafin ya ce to wani an ce kama kwana talatin sai an wace a haiwa na ko yana mun talafi dubu goma ya ce mai wannan zai samu kansa yana mun salati kamar dubu goma haka ƙurɗubi ya ce zai a ce a nemo shi da sai a ji a ciro shi a ciro shi kiyama guri ne mai haɗarin gaske sana wannan saraɗin ɗoɗar iki wanda dijital da rauta ke shi ya saka wa kansa daman maganinsa shi istiƙama ka tsaya a inda aka shari'a ta tsaye da kai annabi ce kaza za ka yi to tsaya kar kai kaza tsaya amma duk inda ka sofa na san zuciya ka dasa wa kanka a rautake a kan siradi kai za ka je ka da kayan shi yasa ba'arin malamai suke ganin sai sa'a al'ummar da ba sa yin shari'a za su iya tsallake siradi so ita shari'a ta ce tankange ku ta hana ka fada cikin san zuciya to in baka fada ba shi kenan amma an ba ita zaman kara zuwa ko abin da ya ga dama zai yi ya faɗa abin da yake so ya yi abin da yake so ya sana'a irin yadda yake so ya huɗa da wanda yake so ya ci abin da yake so ya ɗaura abin da yake so to wannan ya sassaka a kansa a rautaki a kansa rai yana zuwa zaman zai faɗa amma wanda ibi Allah ya istiqama yana zuwa kamar walƙiya kawai zai wuce to ko annaba alaihi wasallam suna baki suna addu'a اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم sai da addu'a Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye Allah ka kubutar Allah ka tsirar da haka bayi za su dinga wucewa haka bayi za su dinga wucewa to Allah ya sa mana cikin wanda suke cikin riga arziki ta annabi sallallahu alaihi game da matsala a wannan gurin ba ta sa mana ciki Allah sa mana cikin da suke cikin riga arziki kuma Allah raba mu da san zuciya raba mu da san zuciya Allah ya hore mana istiqama ya mana istiqama nan shi kuma filin alkiyama nan sadaka da kyakkyawan aiki da sallah su suke sauƙaƙa wa mutum shi kuma siraɗi wannan istiƙama ita kuma wuta imani ce ke magani shi kuma kabari kyakkyawan aiki shi ne ma kowane irin nasa maganin da ba in ka je kemis ka tadda magunguna ba kowane za ka ɗiba ka sha ba akwai na malaria akwai na typhoid akwai na asma haka dai kowannen su bala'insa daban abinda annabi alaihissalam ya zo da shi akwai maganinsa in ana son a zauna a kabari lafiya to a runguma aiki na gari muddar akwai aiki na gari to za a zauna lafiya in ana son filin alkiyama a samu sauki to a rungumi sallah a rungumi kyakkyawan aiki a rungumi yin sadaka shi sa wanda diyi sakaci bai ba Allah ba har amin Allah ce har sai da ya ga gocin mala'ikan daukar rai abin da zai fara kenan rabbi laula akartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin Allah ina ma zaka dan mun sauraro dan lokaci kankani in ka bani dama sadaka zai ita zai fara ne saboda me aka ambaci sadaka ana saboda lokacin an yaye masa komai yana gani ba abu mai karbuwa irin ta saboda a lokacin da zai mutu fato ya fahimci fushin Allah zai dosa to ita kuma as-sadaqatu tudbihu ghadabar rabbi ita ce take maganin fushin Allah sannan yana ganin masari usu'i zai mu fada mummunan makoma to ita sadaka ta ki masari usu'i ita ce take maganin mummunar makoma sannan yana ganin khadi'a ita kuma ta tafi ul khadi'ata kama ya tafi ul ma'un nara kisa ita kawai zai nema ita ce in ta karbu ta yi za ta yi masa maganin wannan gaba to tun mutum yana da ransa lafiya ya kokari iyayenmu da kakan Allah saka musu alheri sun yadda sun ciyar sun zuba dukiyarsu ba su bar komai ba wannan suke taiwa Allah saboda maganin irin wannan abubuwa a nan duniya ta rufe kofofin musifa sannan a kiyama kuma ce irin wannan ma mutum ya zama kankan wura ya zama furar danko a shekarar damu babu ta kurba ba shi abin da za shi masa ya shiga ya yi abin da annabar suke cewa mana amala ya guni ya hana abin da ba zai mai da shi ɗan tata ba ko mai da shi ƙaru da ko sinizan ba zai zama ba don ya riƙe kuɗinsa amma ya abin da Allah ke so da shi shi kenan amin Allah ya taimake mu Allah ya mana mafaka aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam